الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وألف بين قلوبنا بالإيمان أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده تصريف قلوب العباد يقلبها كيف يشاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هدى به بعد الضلال وجمع به بعد الفرقة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه واحفظوه يحفظكم وتمسكوا بدينه تستقم بذلك أموركم أيها المسلمون إن الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي وواجب حتمي لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه إذ يقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا فالمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه إخوة الإيمان ولا يمكن لأمة الإسلام أن تقوم بدورها في الحياة إلا إذا كانت وحدة شعبها قائمة وصفوفها متلاحمة ألا وإن من أهم ما يحفظ للأمة قوتها ويبقي لها وحدتها التمسك بدين الله عز وجل كتابا وسنة علما وعملا فهما وسلوكا آدابا وأخلاقا وتعاون على البر والتقوى والإيمان ونبذ التعاون على الإثم والمعصية والعدوان قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yanwa musulmi bayan godiya ga Allah madaukaki da kuma salati ga ma'aiki annabinmu Muhammadu kuma shugabanmu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu kamar kullum mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ya bayin Allah ku kiyaye Allah ubangijinku zai kiyaye ku in kun kula da haƙƙinsa to Allah zai kiyaye ku ya tsare ku sannan kuma ku yi riko da addininsa in kun yi riko da addininsa al'amuranku za su miƙe a kan hanya ya ku bayin Allah lalle daga cikin abubuwan da wajibi mu ja hankalin juna a kansu musamman a wannan hali da kwanaki da muke ciki haɗin kan al'umma da tattaruwa wuri guda da kasancewa kalma guda da kuma haɗin kai da taimakon juna wajen dukkan abin da zai tabbatar mana tsayuwar addininmu daidai da kuma wato zaman lafiyarmu shi haɗin kan al'umma umarni ne na Allah farilla ce ta shari'a wajibi ne da dole a same shi wanda bai halatta ba kuma a yi sakaci a cikinsa a kowane irin yanayi haɗin kan al'umma ya zama a cikin al'umma kowa yana son wannan zamantakewa da ake yi da haƙuri da juna da son juna da juriya da haƙuri akan wani abu da wani ɗan uwanka wanda kuke zama tare zai maka kuma ai wannan alal haƙi kalma ta haɗu akan gaskiya ba haɗin baki ba haɗuwa akan gaskiya to wannan wasila ce babba sababi ne na ƙarfin al'umma da haɗin kanta da kuma tattaruwarsu ko ita al'ummar wuri guda da ƙarfafuwar ƙarfi sannan kuma wani abu ne da za a yi amfani da shi wajen kiyaye wannan al'umma da kuma kaɗe sharrin abokan gabata duk inda aka ce al'umma ta haɗu kalma guda akan wani lamari to za ku ga cewa za a fi samun ƙarfin da abokin gaba ba zai iya komai ba amma inda aka rarraba kai to cikin sauƙi abokan gaba za su laɓaɓo su yi amfani da kowace irin dama wajen ci gaba da wargaza al'umma haɗin kan al'umma amsawa ne ga umarnin Allah wanda ya umarni umarni na wajibi cewa a yi riko da addininsa babu abin da ke haɗa kan al'umma irin addini addinin al'umma ko da ana zaune da al'ummomin da ba addini ɗaya ake da su ba to idan musulmi suka haɗa kansu to an fi samun zaman lafiya da haiba da kwarjininsu da ƙarfin kalmarsu za su faɗa kuma kalmar za ta tsaya kuma kalmar za ta yi tasiri kuma za a tsoraci a taɓa su saboda kansu a haɗe yake amma duk inda al'umma ta wargaje to sai dai a yi mata kabbara hudu al'umma ta tafi Allah tsare mu umarni ne da Allah ya yi a haɗa kai kuma ya yi hani daga wargajewa da rarrabuwar kai wannan ya nan wannan ya can kullum bima ladaihim farihun idan ba kowa yana alfahari ne kawai da abin da yake kai wannan yana ji da ƙungiyarsa wannan yana ji da tafiyarsa wannan yana ji da fikirarsa duk wanda bai zo gunsa ba bai yadda da shi ba ba zai iya haƙuri da ɗan uwansa a zauna lafiya ba daga ka taɓa shi kai ka ɗauka tashin hankali ya zo wa al'umma Allah maɗauki yana cewa wa a tafimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraku ku cure wuri guda ku haɗe wuri guda ku haɗa kanku ku yi riko da igiyar Allah kun gani a sheke nan in ana son haɗin kai to igiyar Allah za a yi riko da ita mece ce igiyar Allah igiyar Allah ita ce littafin Allah da sunnar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi hani ya ce wala ta tafarraku kada ku rarraba kowa ya kama gabansa don haka su musulmi kamar jiki guda ne irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta su mumini dangane da dan uwansa mumini kamar jiki guda ne idan wani bangare yana ciwo ba shi da lafiya to dukkan bangarorin jiki sai su kama zazzabi kuma a kasa bacci ya ku yan uwa musulmi wannan lamari na haɗin kai ba zai samu ba ba zai yiwu a ce al'umma ta samu wannan wato haɗin kai ba sai idan ya zama wannan kalmomi da kuma ajiye manufofi da suka sabawa haduwar juna din kowa ya aje nasa a tsaya akan abin da zai hada al'umma akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su in wannan ba ta samu ba alal aqal duk abin da zai tabbatar da zaman lafiya to wajibi ne ga al'umma da shugabanninta bangarorin kungiyoyi daban-daban bangarorin tafiye-tafiye daban-daban mazhabobi daban-daban tilas ne su ja hankalin al'ummarsu zaman lafiya ba lamari ne da za a yi abin da ake cewa compromise a kansa ba kada ka bari saboda buƙatar ka ta kanka ka raba kan al'umma ka jawo tashin hankali a kasa haƙuri da juna in al'umman nan ta wargaje to fa ba inda za a je kuma ba inda za mu je haɗin kan nan shine zai ba mu dama manya-manyan matsaloli da suke tinkarar wannan al'ummar tamu mu ga yadda za mu yi da su yanzu mun tsaya muna ta faɗa da junanmu wannan yana nan wannan yana can ana ta bin mu gari-gari ana ta mana ɗauki ɗaiɗai garuruwa da yawa yanzu ba su samu sun yi noma ba saboda 'yan ta'adda masu zuwa su saci mutane su gudu da su cikin daji sun hana a fita bayan gari abu kuma yana matsowa zuwa cikin gari a hankali a hankali to har yaushe zama zami haka kowa ya zauna kamar kabewa a zo a yayyanka shi dole ne shugabanci ya ɗaura gamar shugabanci haɗin kai ya tabbata duk wani ɓangare na wannan al'umma ya ji nauyin da Allah ya ɗora masa dole fa a zauna lafiya dole a yaƙi wanda yake so ya hana mu zaman lafiya ya hana mu zuwa kasuwanni ya hana mu karatu ya hana 'ya'yanmu zuwa jami'o'i da makarantun bodin ya hana mu zuwa masallatai da za mu bauta wa Allah duk mai wannan abun tilas mu haɗa kai mu yaƙe shi amma in ya zama mai unguwa zai haɗa kai da mai laifi dagaci ya haɗa kai da mai laifi a kawo wa hakimi rabo ya karɓa ɗan sanda ya karɓi abu ya sa a aljihunsa duk wanda aka san mai laifi ne a bar shi ya ta tafiya haka wanda yake an ɗauke shi ana ba shi albashi saboda tsaro an kasa kula da shi yadda ya kamata wanda da an kula da shi yadda ya kamata ba zai rika hangen abin da ke hannun mutane ba ka je wurin 'yan sanda ka gani duk wanda yake da wani kes to sai ya ba da wani abu in an kama mai laifi duk girman laifinsa wani ya yi kisan kai wani yana abin da ake ce yaudarar al'umma da zamba cikin aminci da abin da ya shafi jabun kuɗi da makamantan wannan da masu dabo da sauransu duk sun cika gari banda matsafa iri-iri kowa aka kama shi aka kai in dai akwai wani abu a aljihunsa zai ɗauka ya juya to shi kenan washe gari ya sake fitowa ana ganinsa ba yadda za a yi ya al'umma ci gaba a wannan yanayi hakika ba namu ba ne wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah da informant wanda yana zaune a gari yana bakin tasha da bakin hanya yana ganin suwaye suka tafi suwaye suka dawo yana waya yana ba da labari don a zo a ɗauki mutane yau a ɗauki wannan gobe a ɗauki wannan to har yaushe wannan abu zai dakata ko ku gaba ɗaya mu sai an ƙare mu ga mu da yawa me yake faruwa tilas ne al'umma ta haɗa kai mu a matakinmu na yin bayani dangane da matsayin addini wajibi ne mu sani cewa kuma tilas ne mu gaya wa al'umma abinda Allah ya wajabta mana shine kowa ya ji a jikinsa cewa shi fa ɓangare ne na wannan al'ummar duk abin da ya taɓa al'ummar zai taɓa shi ko ba daɗe ko ba jima wanda yake tsammani ɗan abin da zai karɓa ya yi cefane da shi shi kenan zance ya wuce to mafarki yake ba haka ba ne domin in ka karɓi wani abu a matsayinka na ma'aikacin tsaro ko dagaci ko hakimi ko mai unguwa ko duk kowane irin mutum ma dai in kana da dama aka yi amfani da kai ka karɓi kuɗi kai cefa ne wani ya tafi yana cutar mutane da mai sai da ƙwaya da mai kashe mutane da mai zamba cikin aminci da 'yan damfara da makamantan waɗannan abubuwa kai ka cuci gidanka wata rana kisan nan a kanka zai faru ko ba wai bayan ka mutu ba a ‘ya'yanka ba a'a duk mutanen da suka haɗu a kan wata ɓarna to ba ka samun haɗin kai tsakaninsu tabbatacce wata rana sai abin ya juyo kanka waɗanda kake haɗa kai da su ɗin nan za su juyo kanka kuma da kai za su aikata abin da za su aikata ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibinku ne ku haɗa kai duk mutumin da zai kawo wani abu na rashin zaman lafiya to ba shiru za a yi da tsoro ba in muka zama matsorata muna kallon mutum a bar shi a cikin al'umma wa'ata in an kai shi karar ma ai zai dawo to a sake haɗa kai a ɗau wani matakin in ya dawo a sake komawa ya dawo a sake komawa in ba haka ba ba za mu zauna lafiya ba kuma duk mutumin da aka san yana amfani da matsayinsa wajen hana al'umma zama lafiya to duk rubuce-rubucen da za a yi a kai shi ƙara gun shugabanninsa a kai in shi ne ma shugaban shi ma a kai shi ƙarar saboda yin shiru akan waɗannan abubuwan zai kai mu ƙarshen lamari ya zama al'ummar tamu zaman namu ba zai yiwu ba ba zai yiwu aje kasuwa ba ba za a sayo abinci ba ba za a zo a yi sallah ba ba za a je makaranta ba to ina al'umma take wannan abu maganinsa babba shine wannan haɗin kai Allah maɗaukaki ya gaya mana wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku hada kai wajen duk abin da zai zama aikin alheri ne kuma takawa ne kada ku hada kai akan abin da yake wato saban Allah ne da kuma ta'addanci da saba dokoki maganar Allah ce wannan ba magana ta bace kada ka bari ka hada kai da duk wanda zai kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma shirinka kuma saboda ka karɓi wani abu cin amana ne wanda duk tsinuwar al'umma za ta hau kanka ka ji tsoron Allah ɗan abin da kake samu Allah zai cire masa albarka don haka ka ji tsoron Allah ka tabbatar da aikinka ka yi shi yadda ya kamata in kai ma'aikacin tsaro ne shugabancinka ka yi shi yadda ya kamata in kai shugaba ne akan al'umma jagorancinka ko na addini ko na meye ka yi shi yadda ya kamata a gidanka ka lura da tarbiyyar 'ya'yanka ina suka je me suke yi da wa suke mu'amala kada ka bari a yi amfani da su wajen wargaza wannan al'umma tamu ya ku bayin Allah daga cikin abin da wajibi a yi shi shine haɗin kai tsakanin shugabanni da mabiya kar mu ci gaba da tsinewa juna talakawa kullum tsinewa shugabanni shugabanni su ma tsinewa talakawa wannan abun yana sa rashin zaman lafiya ya ci gaba da dawwama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mana son juna da da'a ga shugabanni da kuma yin haƙuri akan wani abu da suke na kuskure da kuma yi musu nasiha amma ba nasiha ta zagi da cin mutunci akan mumbari ba wannan ba ita ce hanya ba a same su a tattauna da su a gaya musu gaskiya lamarin da ake ciki a al'umma ya kai kamar yadda bahaushe ke cewa la haula wala quwwata illa billah in ba su sani ba su sani wajibinsu amanar da suka ɗauka to su tsaya tsakani da Allah su sauke ta in wakili ne mutum aka tura shi abuja ya san cewa ya wakilci al'umma ne abin da suke bukata shine babban abin da zai ta tunani kuma ya kwana da shi yaya al'umma ana yaƙarta ta ƙasa an hana noma an hana makaranta an hana zuwa masallaci an hana ɗaurin aure taron jama'a duk ba zai yiwu ba ina kaga lokacin da za ka yi bacci kai kuma wakilin al'umma ne ba ka da bacci ba ka da lokacin da za ka ɓata lokaci kai wani abu in ba haka ba wajibinka ka sauke ka ce ba zan iya ba na aji wannan aiki auf ibn malik radiyallahu ta'ala an yana cewa na ji manzan Allah ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyaru a immacikun mafifita a cikin shugabanninku allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum su ne waɗanda kuke son su su ma suke son ku su ne mafiya shugabanni wato salluna alaihim wa yusalluna alaikum waɗanda kuke musu addu'a su ma su ne muku addu'ar alheri wa shiraru a immatikum mafi sharrin al'ummar shugabanninku kuwa shugabanni waɗanda su ne mafi sharri su ne allazina tubghidunahum wa yubghidunakum waɗanda kuke ƙinsu suke ƙinku wa tal'anunahum wa yal'anunakum waɗanda kuke tsine musu su ma suna tsine muku to waɗannan su ne mafi sharri don haka baya cikin abin alheri ya zama cewa babu zaman lafiya tsakanin al'umma da shugabanninta a so su ai musu addu'ar alheri wannan shine sababin da zai sa a samu alheri daga amanar da Allah ya ɗora musu in kuwa babu ƙaunar juna babu addu'ar alheri sai la'anta da tsinuwa to shikenan ba za su iya aikin da aka ɗora musu ba in kullum za ka ce Allah ya tsinewa ne kuma shugabanka ne ko wakilinka to zai taɓalɓalce ya lalace kuma ba yadda za ka je shi kuma ba ya maka abin da kake so don haka wajibinmu mai addu'a Allah ya tallafi masu jagorancinmu haɗarin nan da muke ambata muna hangowa ba na tsammanin ba su san shi ba shirun da muke gani kamar alama ba don ba su sani ba amma muna roƙon Allah ya taimake su akan ɗaukar mataki wanda zai kawo ƙarshen wannan abu kuma mu ma a cikinmu a samu haɗin kan da za a yi maganin waɗannan abubuwa ka zalunci al'ummarka idan ba ka yi tarbiyyar ɗanka ba ka zalunci al'ummarka idan ka karɓi kuɗi ka bari aka yi laifi ka zalunci al'ummarka in ka zuba ido ka kalli barna tana ta tafiya ba a ɗauki matakin da za a yi wajen jan hankalin yadda za a yi maganin ta ba yana daga cikin manya-manyan hanyoyi da za a yi maganin al'amura haɗin kan al'umma da kuma duk abin da zai jawo maslaha a haɗu a kansa sannan kuma ya zama al'umma a riƙa taimakon juna muna cikin wani yanayi da dole mu taimaki junanmu abin da za a ci yana wahala a gun mutane da yawa sannan a tausaya wa juna a riƙa yi wa juna nasiha nasiha ta bin gaskiya a riƙa haƙuri a riƙa haƙuri a kai zuciya nesa sannan daga ciki a taimaki juna a riƙa umarni da dukkan abin da zai jawo al'umma ta zauna lafiya a riƙa irshadi ana yin nasiha ga 'ya'ya kada a bar su haka kawai wayoyi su ne za su shiryar da su su lalace su shiga hanyar shan kwaya an yi rasan an yi kuma in suka zama haka to an yi rashin ɗan adam allah ya tsare mu sannan a yi riko da hannun mabarnata a tabbatar da cewa an kama hannun duk wanda yake yawo da barna da kuma tabbatar da barna a bayan ƙasa wannan abu shine zai taimaka al'umma ta zauna lafiya a yi sallah a masallaci lafiya a je kasuwa a sai abin da za a ci a je kasuwa a sayo abin da za a tufatar da jiki a je kasuwa a sai abin da za a zauna lafiya sakamakonsa a je makaranta a zauna a yi karatu mai sana'a ya sana'a idan ba haka ba waɗannan al'amura suka ci gaba ba mu haɗa kai wajen yaƙarsu ba to shi kenan mu muka kashe kanmu da kanmu muna roƙon Allah maɗaukaki ya yi mana maganin waɗannan al'amura ya kuma zaburar da mu a kan tsayuwa da gaskiya duk wanda aka ɗora wa amana Allah ya ba shi ikon tsayuwa da wannan amana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كنس آمن الأمر الله كيمن ما جنين tashin hankali a tsakaninmu ya Allah ka haɗa kanmu Allah ka ba mu zama lafiya dukkan waɗanda suke da hannu wajen tabbatar da ko jawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganinsu masu sayan makamai su ba su da masu zuwa su ba su labari da masu kau da ido ana yi da waɗanda suke amfana da waɗannan abubuwa ya Allah muna roƙonka ka shiryar da su su dawo cikin al'umma in ba masu shiryuwa ba ne ya Allah ka fi kowa sanin shigarsu da fitarsu da cinsu da shansu to Allah muna roƙonka Allah kai mana maganinsu Allah ka kintsa mu a cikinmu kar a samu maɓarnata Allah ka kintsa mu ka shirya mana 'ya'yanmu 'yan uwan musulmi da suke cikin yaƙi da azaba a falastin ya Allah muna roƙonka Allah ka sanyaya musu halin da suke ciki Allah ka taimaka musu akan waɗannan abokan gabansu yahudawa Allah kai maganin yahudu Allah ka kawar da sharrinsu Allah ka kawar da su a bayan ƙasa fitinar al'umma da suka yi a duniya Allah ka dakatar da shi rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم